إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله الله لا إله محمد يا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد نعم وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Allah ce laƙada kanan na kuma uswatun hasanatun bi Ibrahima lalle akwai koyi kyakkyawa a gare ku a cikin sha'anin annabi Ibrahim wallabi na ma'ahu da wannan tafiya da annabi Ibrahim in ƙalu da ƙaunihim lokacin da suka ce da mutanensu mu mun kuɓuta da gare ku wani mata abudun da abun da yake bauta min dunillah ba Allah ba kafar na bikum saboda haka mun bujirewa abin da kuka rika na shirka kuke cewa wannan shi ne ubangijinku alhalin allahu ɗaya ne allah ya ce wannan ce ta sa a tsakaninsu sai muka sanya wata irin yayya da cutarwa wacce za su tabbata a gare su har abada sai da haka ba za masu imani ba za su yadda da mutanen kafirin da suke zamani da annabi ibrahim wane ne shi ne na marut gina kan'ana ba za su yadda da su su amince musu ba haske sun yi imani hatta ta umino billahi wahadahu haske kun kaɗe ta Allah shi kaɗai garin bauta gabarin bauta kowa illa kaula ibrahim li abi sai dai annabi ibrahim yi wata magana ga babansa azara babansa kafiri ne ba wannan ya haife shi ba kenan ka san a tarihi tarak na shine asalin baban annabi ibrahim na shi shi kuma azara wansa ne uwa ɗaya uba ɗaya an gane na to kaga aiwan uba uba ne kanin uba ma uba ne to shi kuma azara shi ya rike annabi ibrahim halilur rahman yasa Allah ma ce izi ya ƙuli li abihi azara lokacin da annabi ibrahim yake cewa da babansa azara Allah sai ya ambace shi da wannan sunan qur'ani shi azara kaga shi da annabi ɗansa ne ma amma ɗan wutan ne duk addu'ar da annabi ibrahim ne wa babansa azara allah ya ce ba zai ba ya shirka da ni ka rinka nemo masa gafara ɗan wuta ne shi sa shi allah ba ruwansa in baka bi shi ba in dai baka bi shi ba duk alaƙar ku da wani to a yanke take dole allah ke karbi shi kaga annabi ibrahim kalli girmansa mai girma ne in ka cire annabi muhammad halitta ba kamar annabi ibrahim amma ce Allah kaza Allah ce ba zan yi ba domin kafiri ne babanka mushriki ne dan wuta ne a gona kuma sai na kona shi a cikin wuta kaga kuwa yaya to wa zai sha ko in bai ba Allah ba kaga duk alaƙar ka dai da Allah wa kai annabi Ibrahim da mahaifin da baban sa uwan baban sa ba kuma shi ya rike shi a hannunsa kuma na sha faɗa na idan ka duba za ka ga shi azaran nan an gane a a a takaice na
annabi ibrahim halilu rahman annabi muhammadu alaihi salatu wassalam na shi ana danganta bautarsa da irin bautar annabi ibrahim saboda abu ne zo guda daya annabi alaihi salatu wassalam a daji ya tsinci kansa da annabtarsa annabi ibrahim shi ma a daji ya tsinci kansa da annabtarsa na shi manzo Allah a zamaninsa duk duniya ba malami subhanallah ya ba Allah ya kasa ilimin kowa saboda ga malam na
ga malamin da ba shi da malami sai Allah shi ne manzo Allah shi sa maka kanta sai Allah ce in zaman jahilci na duk wanne ya ce ma a maka akwai malami kace ƙarya yake sai Allah ibar maka tun tafiyar annabi Isa da Allah ya ce ma qataluhu wa ma salabu walakin shubiha lahum na
Allah ce da zauna haka shekara ɗari biyar da hamsin da biyar ba wani annabi a duniya kowa abin da ya ga dama yake a taura an jirkita injila an jirkita zabura an jirkita sun ibra an jirkita duk littattafan da Allah ya saukar an harkita su ba wanda yake cewa Allah ɗaya ne babu shi shekara ɗari biyar da hamsin da biyar na shi sa Allah ya bar duniya haka shi sa manzo Allah da izo kuma kamar yadda na sha faɗa a baya annabi Adam shekara dubu ne na kalli shekara dubu irin ta da da safa ake shuka alkama da yamma a girbe ta wata uku na
yini wata uku ne dare wata uku kwana ɗaya wata shida a zamanin baya mu kuma yanzu yaushe ne aka kwanta ma gari gari ya saurin wayewa ai arzikin manzo Allah muka ci da Allah sai ba mu da wancan kwanaki ke kallon karkwanciyar da hujja to wata uku kana biye biye a ne gari da waya ba da kamar ka ake kwanta dare ne Allah amma mutane ba su gane ba wata albarka ce ta annabi ta sa aka daddace mana aka daddace kwanaki na
awoyin aka mai da shi ɗan gudu na an ce yini wata uku kwana dare wata uku wata shida kwana ɗaya to irin wancan annabi shekara dubu ya annabi adam yana gubar maya yana ta kira da ya baka la ilaha illa da annuwa sai kuma gari ya kasa maya zai sarrafa abu to ka duba littafi goma aka bashi a wata ruwaya na shekara dubu amma da haka da ƙyar ya sami mutum dubu arba'in shekara dubu kasan kwa da tafiya mutanen sarar daskarin kai kai shekara dubu ana gaba ta malam mutum dubu arba'in ɗansa annaba shi ku ɗan adam shekararsa dubu na an gane eh to ɗari tara da hamsin ɗaya dubu ko na
aka ba shi littafi hamsin mai wa'azi loko da saƙo cikin ‘ya'yan adam kan littafi hamsin jibril ya kawo nan sun tambaya da Allah ce kai musu wannan wallahi hamsin din nan gaba ɗaya aka gama zazzage su da ƙyar haka isa mutum dubu arba'in da biyar da tudun goshi kuma dan kira da suke masu Allah ya rinka la'antar su annabi izo zai ma wa'azi ka ga haka ce masa sai ka ɗau tarihin gurwa sai ka ga to waɗannan mutanen da Allah zai kona su da gaskiya Allah ya aiko annabi baka yi daji ba kuma zai kira kamar ɗaya hanci ka rinka matsayi kira haka ga ba daɗi an gane bayan annabi shi su ya zo al'amarin kaiwa sai annabi idris annabi idris littafi talatin aka ba shi daga sama ga hamsin ga goma nau kenan to ga kuma talatin nau kenan tasa'in annaba uku littafi tasa'in daga rabbin alamina ka san ko gargaɗin ba kaɗan ba ne annabi idris duk da wannan gogoro mai ta littafi talatin da aka bashi mutum da samu ɗari da tamanin wai ma an fara cika a duniya ɗari da tamanin ai ka gaya dubu ɗari da dubu tamanin misali ya samu da ƙyar ya shekara ɗari da tamanin da biyar a duniya yana wa'azi annabi idris sannan akwai suhufi ibrahim guda goma wata ruwa aka ce guda ishe ga goma ga tasa'in haɗe min ɗari wannan ba ta sa duniya duk ta karɓa addini ba agogo wa'annan annaba a taura aka je annabi musa ɗan imrana annabi musa ya gwagwarmaya ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi ina wa'anna ma ya sa bani isra'ila ai mun karanta a qur'ani sai da ya tsallake tekun nan fa duk gaba daya ya ce ku zo mu tafi cikin turɗan nan ƙarshe sai wani abu guda daya yushau haruna sai ya ɗaci da bani isra'ila guda biyu ce ku je ku yi mana ganin cikin turɗan nan da za mu shiga suke da suka shiga suka ga girman su kawai sai ni yaro matashi sai ce da annabi haruna kai zo nan ya kafa wannan garin to kowane guda ɗaya hancin sama ya fi annabi haruna zabgat aikin ba ne suka kora su kori suka ce ba mu taɓa ganin ƙananan mutane aka yi ku tsallako da teku suka tsallako suka ba sun yanka ce ku share mana garin gaba ɗaya hankalin su a tashe bani isra'il nan allah allah ke su zille daga hannunsu to kuma allah ba gwani ba ne sai da dare sai sai allah ya jefa mutanen garin bacci sannan wasu suka ajiye in ya kuru suka dawo da musa ce abin da kuka gano ka a gaya kuwa ni za a gaya wa suna zuwa suka ce ya musa mutanen nan ba sun fi rauna tabka tabka ne ya ce muna da allah ku zo mu shiga suka ce ya musa izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna dun ka nemo jin kauna ka irin da kawai kuwa yau suka ce kaje an kai irin zai mai baka san mutanen dan baka san su bane su dubu ɗari biyar a nan Allah ya sa musu tsinuwa duk aka halaka su ke musu shan to shi sa ka tana ce ma za ga annabi ya yi wa'azi ya wa'azi ya sa mutane amma akan wani abu na san duniya sai biki ga annabi isa dan bari an ba shi injila kowa ya zama da nasarar ke shi ne zai je gaban Allah ba bai da kowa ma al'umma duk al'ummar da mushe kai duk sun yarda Allah isa maryam Allah Allah Allah ukun suka haɗe to ya za a yi wannan ka ga ba zai ba duk a mushirke za su je ba to sai su wufi ibrahim wannan ba ni sunansa zabura ta annabi dawuda wallahi ka san da ni ne zabura ake ce ai nan da shekara talatin a can kofar gidan annabi gurin allah ya kansa duk manyan unguwar nan na kuke garuwa mai zabura a can ni nake zabura na sai na je training na dawo allah sai mu ne ni a can muke zama zabura nake yi na buɗe makaranta a Najeriya in na gaya ma ɗaliban ma sai kai mamaki. In na gaya ma almajiran duk wannan abin da ake na gaya ma wasu a kano wallahi sai ka ce ba kamar. to kawai dai aure ya zama Kara lafiya.
eh duk suna da kuma wasu Allah ya ji kanya.
to zaburan da in annabi dawo da ina karanta ta na rantse da Allah ko iska ba ta kadawa ganyen bishiyar haka yake saboda tsoron Allah da annabi dawo da yake faɗa a bayyana in ruwa ka gangara shi a gangara bai fi gudu ba ga zakatun kuɗin ruwa sai da da baya ta cak yana jin zabura shi da ruwan amma mutanen da suka yi karshe sai ka su wannan littafin da kake karantawa shi kan littafin ai muna ganin kamar kuskure ne ya ana karanta shi abubuwa sun suna rantse da Allah haka yake sai kame in waje da mura a ƙarin fatarihin ta Na.
ba a taɓa samun littafin da ya ja kunne ya gargaɗi kamar da mura ba amma ƙarshen mu'amala mai taɓa an ka ce ai kai dawo da wannan abu da kake karanta amma ba ga amfani da ba ka gani to duk wa'annan gaba ɗayan kaɗa su ba sun zo nan duniya sun yi wa'azi da littafi ɗari da guda uku amma suka kasa sarrafa ta a karɓi la ilaha illallah Na.
amma annabi muhammad annabi salatu wa salam ya tadda duniya kowa kajiri amma a cikin shekara ashirin da uku ya musuluntar da duniya gabas ya ba ta la ilaha illallah Na.
yamma ya ba ta la ilaha illallah kudu ya ba ta la ilaha illallah arewa ya ba ta la ilaha illallah tsakiyar duniya ya kafa la ilaha illallah manzon Allah shekara 23 kacal Na.
yayi ya kokan da waɗancan annaban ba su da yaki 77 manzon Allah yayi a Madina a cikin shekara goma aka yi yaki 77 kaji duk abin da ka gani yanzu ana tarba dangano a kansu annaba a shekara ashirin da uku gaba ga annabawa ta yi shekara dubbai irin wa'ancan shekarun ma ba irin wa'annan ba abin ya lala ba dole al'umma annabi mu rike annabi gode wa Allah ba su wa'ancan da dirri gaske uku al'umma annabi yanzu ma sai ka ji zuciyarka ta daɗa nutsuwa ta koma tsoron Allah ƙaunar annabi ka tafi kana shauƙin Allah da annabi ka dace Na.
wancan annabin ne yake karatu kana so a kula da shi shi ma ya rage da ne haka suke mutanen baya wallahi kuma al'umma annabi ba haka bane ko wa'ancan da aka yi zamanin tsakanin su da manzo Allah ake wannan rigima ai Allah ya tsaro ba ya sa su auta Na.
in ba dan Allah ya tsaro ne sa su auta ba me yake cuta ga ku ga manzon Allah ai ka gama cewa Allah ka tsare mu to yasa kullum Allah in ya ja hankali ita hankali sai ya gaya ma rayuwar da mutanen baya suka yi sai ya gaya ma ta yanzu da ta gaba haka Qur'ani da ma yake Na.
kuma Allah ya yi wa annabi alƙawarin wannan Qur'anin ba wanne ya fi canja shi aya daya baka isa ka jirkita ta ba kaga duk wa'annan na ce an jirkita su to bar da wannan duk annabin da ya wace ran da ya wace addini littafin da an shafe shi mawujiyarsa an shafe ta amma ran da manzon Allah ya wace ranar Qur'ani ya kuma ɗaukaka a duniya kuma ga shi har yau har tashi na kiyama sai ka ga musa mai ta godiya ga Allah Allah ta mu dace wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli maka gabas yamma kudu arewa ba abokin koyi duk wani gida da yake maka wallahi an zana wa gunki kowane gida ne ban dauke gidan hajji ne kawai ba mu gidan hajjin gidan su annabi Muhammad shi kadai ne an zo an zama gunkin sai Allah ya yi Jibril zazzabi shi kasa Jibril ya zo ya dan kabiya gungure da ɗan da mutum sai gunkin ya zube a kasa shi kadai ne bai karɓi gunkin gidan su annabi amma duk wani gida da yake maka na kwarin maka ko tudun maka birnin ta ko ƙauyen da an rubuta gunki kajirai kuma ba ka so zuwa za ka abu da ma ko gidan da ko ba kai saka buge ba shi ko wannan abu lahabin idan ya zo izana gunkin da daddare sai Allah ce da jibrilu zazzage wannan gunki fuka duki ke ta an yi zunguri cikin gadon sai su yi da gaba ɗaya saboda ana nuni wannan gidan akwai ɗan gida wanda shi zai hana gunki ya tasiri a duniya ka ji wani shekara ashirin da uku kacal duniya ta karba kuma ga shi har yanzu kuma ko ina ya zuwa yake dama Allah ya nan gaba ma Na.
sai nan gaba wannan addini na manzo Allah sai ya cika duniya gaba daya sai mahadi ya zo Na.
wani yin waya ce mahadin ya zo na ce ba shi bane in shi ne kai ka ma sanar da ni Kara lafiya.
ko ba shi ba ne zai zo nan gaba akwai mahadi akwai annaba haddar akwai annabi isa dan maryam zai zo a matsayin shak malam isa shak malam mahari shak malam haddar shi ma haddar ba annabi a duk a cikin al'umma annabi za su Allah ya samu dace to kaga wannan shi sa annabi alaihi salatu wassalam sai sai ya fita daga cikin maka ba wani abokin koyi duk wanda zai gani ga mutanen kirki irin su Abubakar Siddiqu abubakar baya bautar gunki amma akwai yan uwansa sun zana gunkin kofar gidansa ko bai yi jire ba to dai kalla kawai sun kuma kai shiga gida yana musu dariya na shi a ikon Allah kawai bai shiga gida to sannan kuma ai ko annabi ba kullum sai ya je gun manzon Allah abubakar siddiq kullum annabi sai ya je gun sa a lokacin jahiliya ya je ya duba annabi su gaisa shi ma ya je ya duba shi Na'am.
annabi yana gaida abubakar ne saboda abubakar baya abu guda uku da ake a maka na farko baya bauta gunki na biyu bai taɓa shan giya ba na uku duk cacar da ake ta maka baya yi wannan sai ke alaka da annabi so da annabi ya gama mutumin nan mutumin kirki ne dan kasuwa ne babba mai taimako a maka amma ba wa'annan abubuwan baye ko tsaya ma baye su ko tauran duk ana sha duk wanda na gaya ma a cikin ko da wani ya zama sahabi daga baya an tattaɓa wasu abubuwan an gane yayi Na'am.
amma shi bai ba shi sa annabi alaihi salam ya gaba abun kofi ko isa ji kadai a ƙarshen mu'amala mai annabi yayi yau abun matar ta yace ga Khadija yace Khadija ba na son zaman maka tace saboda mai yace ba abokin koyi tace to ya za kai sai ce ai sha'awa ta in bar maka in tafi daji in je in zama na jibrilu bai zo ba da wahayi mika'il ne zo amma shi akan kansa sai ya kaddara ya bar maka ya tafi daji ta ce ma shi kenan me kake bukata ya ce guziri zabiri na harisa na am da ko dalilo buhu ɗaya ajiye karo buhu ɗaya ya ajiye da ko tunuruwa ya ajiye kuma kawon tunuruwar ya ajiye ina za a kai ma in ce kabila duk wannan kayan abinci ne ki ai ba cin abinci zan je ne ba dabinin kwaya arba'in nake bukata ba za ka rinde mai ce zan wata biyu zuwa kwana arba'in ai kullum in na ci dabino ya yi zai tsoro a kan ya'ina ka ji irin cikin annabi muhammad shi ba abincin da yake bukata ita ce ba yanzu nan waje kai azumi noma uku da shi ai ya mishi noma uku sai ai ba zai ba biyar ma wani bai taishe shi ba amma shi annabi muhammad tun safe zai shiga zuwa dare amma wallahi abin da yake ci ta biyu kwaya daya ya zuki ruwa shi kenan magana abin saƙa da sun gobe shi sa ko yanzu wannan koyi ma zai da annabi sunna cewa ne akwai sunna ta fi karfin ka sai shi kadai ne zai iya ta Wahdahu la sharika lahu.
saboda haka ƙarshen mu'amala annabi inda ije kogon hira Na'am.
idan ka ga wajen ko sai kai mamaki dutse ne mulmulmulmulmul an shafe shi a da wani dutsen a saman kan da duk tsawon kama ne da shi Na'am.
annan wallahi ka ga wanda ya taka ya hau ba za ka ce ma za a iya hawa ba amma nan annabi ya sa ɗaɗa ya hau ita da hawa ƙwarika a ciki ƙwarikan irin maciza macizai ne ko na hanyoyi ko su ƙwarikan amma annabi ka san da shiga daji sai tar da hajarai ne duwatsu guda biyu ga ɗaya ga ɗaya suna kallon juna sai ce yawwa a nan zan zauna sai ɓallo itace sai ya toshe nan ya rufe sama amma ya fetin wata hanya sai ce kai ya tsanto da ganin za a gan daga nan ma teti na za a gan ni kuma na so a gan to shi ne gangara ƙasan kwarai sai ya tar da wannan dutsen lahira hazo ya lullube bakinsa ya na gizo gizo ta rufe ga ƙwarika a ciki haka annabi ya shiga ya cire mayafin shi a jihu daya ya ɓallo ganyen reshen bishiya ya yaye ya yaye idan da annabi ya fito ma ba za ka ce shi bane duk ƙurar ta same shi ta lullube shaka ya fito ya ɗebu yashi ya cika mayafinsa ya hau in zuba gyara gun ya ɗau itace ya je ya saka a ciki ya ɓallo reshen bishiya guda biyu ya ginda ɗaya dama ya ginda ɗaya rabu Na'am.
to shi ne ya yi karɓi wannan kayan abinci ya gyara inda mai halwa daga maka zuwa gun mil uku ne mil uku haka annabi ya ɗauki wannan yar jaka izuwa ne dabino ya ɗauki kula ta ƙasa aka ce kuna ta kuma ce irin mutanen da zama ya zuba ruwan khadija za mu tafi sai mun dawo ta ce mu je da kakai ce tsaya a nan ma ba komai ba an dan mayafin nan da ya ta bashi sai ya naɗa rawani duk duniya ba a san rawani ba tun zamanin zurkan nene alkandri na shi ne da ake cewa zurkan nene ma'abocin ƙaho guda biyu ba ƙaho ba ne wani gashi ne fito ma guda biyu in yi kayan na tsaro ne sai saki ɗaya a nan ɗaya a nan duk wani sarki wannan kan yi koya a gace sarki ya rawa ne biyu ɗan sama ya yi to su ne shi ya fara yin sa a duniya to a zamanin manzo Allah sai aka ga ya naɗa rauni Muhammad ibn Masalamata an gane na yana matashi haka a maka suna zaune shi da abokansa akan dabino sai ga annabi ne shige da wannan rauni sai ce ah dan wajen abdullahi ka ga wani abu akan su zo mu bi shi na mu tambaye shi me yasa ka daura wannan me amfanin sa ko me rashin amfanin sa ba daura ba to shi ko manzon Allah yana da seti in ya ga dama ka gan shi in ya ga dama ba za ka iya ganin sa ba suka biyo bayan annabi sai ga ana tafiya a bayan sa shi ko manzon Allah baya waiwaye na na sha faɗa waiwayensa ya haka da idonsa ka gan idon ya kalli nan na sai gano ma sama da mil ɗari a bayansa Isa ka ji an ce yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gabanta. Sai waɗannan yaran da suke biyo shi kawai sai zai kusa da bishiya sai ya tsaya. Ga su ga annabin ba su gan shi ba. Ɗan ce, "Ah, nan fa i gangaro." Sai ga wani mutum baka ga ɗan wajen abu da ce, "Ai, ban gan shi ba." Ga su ga annabin suka gama suka ce, "Mu koma can gida." Suna koma shi kuma rubutu da biyar da. Ina zuwa je ajiye wannan kayan. ito da ƙasa isa butai kula iya wuya wannan dabina ina samu ya zauna cikin kogon ya yi shiru sai aka ce to da me ya bauta Allah shi jibrilu bai zo masa ba mika'ilu bai zo wahayi bai ci kaɗai ya kirkiro ije daji to a nan sai ruwa ya tafi gama gida uku autarwa aka ce a'a ya bauta wa Allah ne akan addinin annabi Ibrahimu Khalilur Rahman annabi Ibrahim daji ya tsinci kansa na shi ma annabi gashi a daji aka ce a jibrilu Allah ya turo isha ko adihi zuciyar annabi Muhammad sai jefa mata la ilaha illallah ba tare da ya gaya ma wahayi ba aka ce bi zikri da ambato aka ce ayi aka wata bakurin da kuma tintintini akan wane ne ke kiro kowa ne kaga shari'a kenan na wannan ta sa ƙarshen ma'amala ake dangana bautar manzon Allah da bautar annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim Halil Rahman me yasa ita budaji na marud bin kan'ana shi ya rinka yanka jirajirai yana yanka mata masu ciki ga waziransa kuma suwa waziran nasa karaha baban annabi Ibrahim mahaifinsa dan fifitar da marud bin kan'ana dan hannun daman sa haka yake mutunta na kuma shi ya ga annabin da za a yi gwagwarmaya da shi. Azara shi ne ma wazirin da na ɗaya a duniya daga sarkin sai Azara. Wan baban annabi Ibrahim ne. Na huru kakan annabi Ibrahim shi ya haifi Azara ya haifi Taraha. Shi ma ɗan fadan ne. Annabi Haruna an gane. An gane.
na A Haruna akwai wani ana ce ba Harun. Harun al-Aqiliyu. shi kuma yana tsananin ƙaunar azaranta ka san kamar Allah Musa akwai Buzikilu shi ne waliyin zamaninsa shi kuma Harun al-Aqiliyu shi ne kamar waliyin zamanin Allah Ibrahim wanda kawai shi an bar shi ne ya ga ina gaskiya take shiga saboda haka ina zaune a wajen kawai sai sai na Mawrud bin Kan'an ya ɗauri sa a ransa ya ce kai mun yanka jirajirai wai fa sarki ne yake wannan magana cikin mutanen da mun yanka jirajirai mun yanka matan ugo ba ne ce bakala in ka kalle shi ma ya ce kokari wancan to ai a lokacin shi ya ce Allah ne shi kaga in ka ga da shi rigima za ku yi shi to wannan ta sa ƙarshen mu'amala sai ya ce zan je gidan manya-manyan wazirai na ina jin anya wacce za ta yi ba a gidan take ba kayi azaran ce da am zan fara zuwa gidanku kawai sai haɗa ƙungiya aka tafi gidansa Allah Ibrahim liyusa tana ɗaki ta durƙusa tana naƙuda haihuwar annabi Ibrahim sai ta rinka jin ana yekuwa a waje ta leko ta katanga irin da katangar nan da karan alkama na sai ta ga ga mijinta gawan mijinta ga baban mijinta sun tawo an nufo gidanta hankalinta a tashin yusa sai ta ji naƙudan mata ɗauke ka san wani bala'in ɗauke wani bala'in yake saboda in ya same ta ta san yanka ta dai ana zuwa na murin shi kai ku shiga ku fito da matan cikin nan gidan sai kewaya ta ba ita kuma lisa ta ga an shigo gaba ɗaya da makamai sai ta ga katanga ta kusa ta fita sai ga wannan sarki dab ya ji ya ana fita ta kofa ce za ki fita ta bayan gida ta ce ya ne mulki bukata haka ce ta taso na kin haihu ne ta ce ka bar wa mata masu ciki ƴaƴansu ai ka ƴanka zo nan sai fije zanen ta na bo jirin da ba ko ba ta ta ci isa hannu i haka isha ba isha ba izi cikin ta kalab sai ya ce halunallahu wa ni'mal wakil ta bakinta izi kalmar ta buka dardar shi kuma bai san ta ba sai ya buɗe bakinta sai ji hancinta ya buɗe hasbunallahu wa ni'mal wakilu ta hanci ba na sai ya buɗe hanci sai kunne ya buɗe hasbunallahu wa ni'mal ya ce kai mata waye aka ce mata tara ce ya ce ka kula da ita akwai da ƙanƙen aljani a ciki ko ko ta ina magana yake aljani ko ta ina magana yake aljani nan kuma wuƙayatun la Eh.
tsarin Allah ne to tun a nan ka ga akwai matsala saboda haka Lisa ta koma gida ya ce ma da mijin da gurin a bata abu ciki ba komai kuma gashi a ranar za ta yi kudanta Allah Ibrahim Ali da Rahman dan Allah in da iko da buwa irin tara suna tafiya ta ce da mijin da tara to kai kaga mutumin nan duk alaƙa ku da shi ya yanke ta da ya sake ya san wannan cikin na wanda ya kashe ka bari in tafi da mashka gidan ɗan uwa ta ruƙayya in je can ku farko ita jiki ta sauri tafi ta ɗau mayafi ta ɗau jaki aka ce doki ba inda ta tsaya ce a da mashka tana zuwa ta ce ah liyusa me ya kawo ki ta ce zuwa ne a ta ce ga ɗaki nan tana tsugunawa don ta yabi annabi Ibrahim sai ga yaran Namarud bin Kan'ana ya ku mutanen da Makka in ji sarki Namarud duk mai ciki ta kawo kanta in ta take ba ta kawo kanta ba aka rika ta a gida a nan za a kashe ta ba zai ta lokaci ba ya ta ce to na baro musifa na da bala'i ya ta miƙe ta ce da ‘yar uwarta kinga ba ku da daji ta ce akwai dajin biyar zatin ta ce a mata kwatance ta tafi a ƙasa ta fi mil goma sha biyu tana tafiya tana zuwa tabda wannan dutsen na firar da ƙato mai zaf sai ta shige a guje ce kwana a ciki tana zuwa ta ka tuhun kamar bakin kashi ne baki ne wani sunku sai kayan manya-manyan ƙwarika a ciki dan an ce wani maciji da ta gani ya kai kusan wani waya ya taru fim ta ɗauro ma aljani ya hau kansa amma ka san an ce abin da ya kai da ya wuta Zomo ba da wuta ya busan daji.
kara lafiya Tana zuwa ta shiga ciki saboda abin ta biya to kawai sauka zai yi. Dan ma Allah ya tattare shi. Tana shiga sai tar da ƙwaya ƙwayan macijin zuma zuma. Ga ciyawa ta kare sai ta koma daga nan. Tana tsuguna sai ga Ali Ibrahim. Ta haife shi. Fari dogo balarabe kyakkyawa. Da rigarsa a jikinsa.
na an shafe shi da mai an samu kwalli an yanke man kaciyarsa ai an yanke man cibiyarsa na ka san shi yau kansa kanta ka- kaciya a daji Allah ya turo ce Ibrahim Allah ya turo kansa kaciya ya ce me kaciya ya ce ga tari za ka ɗauka ko wuka a san ku annaba akwai karɓar hukunci ba ka ajiye ta akan dutse ka sace yace to jibrilu ko za ka wuce a kai kanka da kanka Allah ya ce kai za ka kanka haka yi ya bi umarni to ƙarshe Musa ta haifi ɗanta da ta ɗauki annabi Ibrahim haka sai ta ba shi maman dama sai ya ki sha ta ba shi nago ya ki sha sai kamo ɗan Ibrahim cak ina tsotsa da ta janyo wannan sai ta ga nono wannan ma bai taɓa shan nonon mahaifiyarsa ba na dan Allah ya nuna ikonsa akan annabi Ibrahim a ce da ya jinjiri bai taɓa shan nuna mamata ba ai za a yi mamaki to shi a jikinsa aka tsiro ma abincinsa da abin shansa kuma aka mai da shi kamar tufar ɗan aljanna baya kashi baya sai kuma ga abin da ya sha domin mai anan zai rayu ne sai Allah ya ɗauke mai yin kashin da fitsarin na saboda haka ka ga in zai yi wa zai wuce mara babu kuma sannan a cikin wannan wajen iya area gun yake ka ba zai ba sai Allah ya ɗauke ma waɗannan domin Ibrahim ki zama in ka ɗauki ƙinsasul anbiya'i na a ra'isul majalis babun tarihi na annabi Ibrahim mm wallahi duk wata ɗaya in yi a duniya ana ba shi girman ɗaɗan shekara ɗaya mai ƙwarin jiki mai gabas gabas ɗin jiki ha
mahaifiyarsa sai ta yaga zanen ta gida biyu sai ta nan da shi ta ɓallo ganye ta yi mashi kuɗa da ganyen ta ɗora shi a kai ta fita ta ɗauko wasu irin ganyayyaki ta ɗan zuba bakin kurban sai ta je gun ƴar uwarta rukayya na haifi ɗa mai abun mamaki fari kyakkyawa sai ta ce ya za a yi ta ce gida zan tafi kan'ana tana zuwa ta samu mijin da tara ta ce na haifi ɗan nan mm karka gaya kowa ko baba karka gaya masa wato babansa kenan kai shiru da bakinka yace an gama magana bai gaya kowa ba a rayuwarta ta kai ta kawo gun ɗan nan yau ta je gobe ta je baya mata magana ba ta ba kawai tana zuwa sai ta ga yaro yana girma wata ɗaya fi ta tsawo shekara ɗaya fi ta tsawo ya fi ta girma da garin jiki da kuma kuma yana girma rigar jikinta tana girma na
duk wannan Allah ne ke nuna bayan sa in yi kayan zai tsara abu kai sai kai mamaki shi kuma abun za ka yi tsaro abu wallahi ka zuwa annabi Ibrahim a cikin dare to wannan ta za karshen mu'amala annabi Ibrahim Halil Rahman ran da babarsa ita ka shekara daya tana shiga cikin kogon ta tabda shi a zaune haka yana garin ta sai miƙe tsaye ya rike hannunta ta rike hannunsa kaga ga yaro ya zama saurayi saboda haka sai ta fito ira ko tafiya taɓa lekuwa wanda ba sai a wannan ranar tana tafiya sai yaye yaye yayen da take sawa a wannan ɗan ganyen sai lekuwa za ka sai gan da duniya take shi da ma a cikin duniya yake bai taɓa fitowa wanda ba ragen da tsarin gun yake sai kwanta a bakin gogon dab da magariba kamar karfe goma na dare sai haske ya fito na wata bai ga watan ba sai ya ga tauraro ina buɗe idan sai farka sai ga tauraro zan buɗe hasko shi sai ya zauna wa ƙala haza rabbi yace wancan ubangiji na ne mm haka qur'ani ya gaya mana to ƙarshen mu'amala sai Allah ya rabbaci na biyu bai farka ba sai cikin dare sai wata iwa ko ma hasko cikin kowa sai ce a to ga Allah ma ta an ne ne bai ke yi shi bai san waye halitta shi ba aka jefar da bacci na uku rana ta watsa ma haskenta da ya farka sai ce to ga Allah ma babban ya gama fitowa amma Allah ce wa ma kana min al duk wannan abun da ya Allah ce Ibrahim baya shirka wannan yana nema na ne neman Allah yake so na kan Allah ya ce magani yi fito ya hau kan dutsen ya ji dutsen jimurwur ya ce kai idan kansa sama iga sama sai dam kawai sai ce kai wannan ya da saman nan banga ya sa mata wata mato kare ba mm ko banga ta faɗo ba ba ta yawo ba ta komai ice kuma wannan ƙasar banga tana tangal-tangal ba kuma ga ta da girma ya fito iya haka iya ganin sa ƙasa igani nan ma ƙasa yadda ya kansa ita sama da wa duniya rufi sai ce kowa ya halicci wannan sama da ƙasa kowaye na sallama na miƙa wuya sai ba ɗaya tijara da ya dago sai ce wanda ka tsere sama da ƙasa in baka nuna yadda kake ba zan zama daga cikin masu bin wata hanya to ka ji abin da ya faɗa sai Allah ce jibrilu je ka jibrilu ya sauko da wahayi annabi ibrahim sai ga wani irin jiki ba na mutum ba igar fuka-fukai suna yawo annabi ibrahim sai sauko ya koma bayan dutsen ya goya bai san gun za aka zo ba in jibrilu ya mai ko ta mai ko suka ɗaiɗo sai koma ta nan da sauri jibrilu sai ban ci soyo annabi ibrahim bai gane abin ba ya tsorata sai canza kama ya koma balarabe irinsa yana lekuwa sai ga sana ɗaya da balarabe bai san dai shi ne kawai fuka-fukan ba
na to sai ta yi gunsa da sauri tunda ya ga ba fuka-fukan to ga mafita To kuma nan shi ne suna zuwa in rike hannun annabi ibrahim yace Allah ya ce in gaya ma ya sa ma suna Ibrahim nabiyullahi kuma rasulullahi shi a ɗaɗa ma aka yi annaba ai kaga annabta aka fara bashi ko Na.
shekara uku yana zaman annabi sannan ma- manzanci zo mana to shi annabi da haɗe ma aka yi da annabtar da manzanci duk aka haɗe masa sannan jibrilu ce Allah ce a gaya ma shi ya kaza to a nan fa in tema bayanin tauhidi ya gama sai ce Allah ce kuma yanzu ka fara wa'azi ko baba ka za ka fara wa baba ka mahaifiyarka ita duk duniya Allah ce ka fara kiranta yace to ai ba ta zo bai ce a yanzu zan kai ka cikin gari ai cikin garin a nan za ka gobar maya ba a nan daji ba da ya dafa shaka sai ga su kofar gidan sai ce ka ga wancan gara shine asalin babanka wancan azara wan mahaifinka ne wancan nahuru baban su ne zo mu shiga gun lisa to sai azar ina zaune sai ga matashin yaro haka ya zo zai shiga gidan sai ya ce kai tara in ji azara ya ce na'am wannan yaron ka san shi ne sai ce ban taɓa ganin sa ba sai ce to ba in ji ne riyoyi ya shigo bai mana magana ba sai azara ya biyo bayan annabi ibrahim kaga zai ga annabi ibrahim amma ba zai ga jibrilu ba suna gangarowa cikin gidan sai liyusa ta taso tana tasowa sai ta ce me ya kawo ka a garin nan akwai wani azzalumin sarki sun ce babu ya haƙuri marar burci shi wai waye ubangiji ne kalin abuka ta ce ai babanka ne shine ubangiji na kala sai ce mata ya ummi wa man rabbu abi to shi baban nawa ya halice shi kala namaru tace namaru ne kala ya ummi wa man rabbu namaru shi namaru da yaki ne shi fanta ne tace bari idan ya ji labari wannan magana zai iya kashe ka sai ce a'a baba ina da Allah in ya ga dama a mutu in ya ga dama ba za a mutu ba ba ba in ba ki labarin da ba ki gaya ba saboda ni kika yaga katanga kika fita baba amma sarkin mai gwaninta wanda kike tsoron sai haɗa ku tare don ya nuna miki gwanintarsa ya kama ki ya sa hannu a cikin kinan ishafa ishafa kuma ina ciki kuma a ranar da shafe duk tabawan ma da ya naji ba ki ji an ce hasbunallahu ta ce naji ba ki ji ta hancin ki ba ta ce naji ta kunnen ki ba naji kin san waye faɗa a'a annabi muhammadu alaihi salatu wasalam shi ga can Allah ya ce yuqad min shajaratin mubarakatin zaituna annabi muhammad Allah ce ya kusa yuqad kurlo ki fito da yayi wannan kurluwar ai magana ta kai da tun daga zamu shi ma annabi Ibrahim din yaro zai koma to wa annabi da kuma ya riga ya fito ya fito amma Allah ya sa da ya fito sai iddaki harshen wutar sai Allah ce wa kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kaji to az- in- azara ya kasa kunne ina jin wannan magana ta Allah ibrahim sai ta ce waye wannan yace yana tsatsona nan gaba zai fita wannan tun da ina jiki na ba wanda zai iya kashe ni ta ce to haka ne sai azara sai zai ce kai nan da ne kai ice eh to zo na zai kamo hannun annabi ibrahim ice ara tara aisha ne ce zo bala'i ya zo gida annabi ba babba ulul azam min ar-rusuli amma bala'i ne zo gida wannan kafiran ba amma Allah yana kona da ai za mu gani to ai ai haka ne ai me yasa Allah ya ce zai mana sinima a aljanna alal ara'iki yanzu haka Allah ya ce kuna kan da dukkan kashi gida kawai kuna kallon duniya da yayinta sannan a kallon lahira duk wannan su da sai ka zan kuma sai Allah ya baka hujjar da yasa ya kona shi ka ji ba izo ya ga tara haka sai ce aka yi ce wannan dan annabi ne kuma ɗanka ne in na wani ji labari zai iya mana kurkukun itace da ni da kai da baba da isa da take da kama ɗan da ni duk ya kona mu yanzu ya za mu tafi mu kai shi gunsa ko in kashe shi ko in bai shi baban zai ce ni ba za ni ba amma ba zan hana ka tafiya da shi ba kakansa ya ce ni ya ba za ni ba amma ba zan hana ka tafi ice to ni zan kai shi da ya kama hannun annabi ran ba ɗan yin ɗaje ba da nawaru ta cika ga makamai nan ko ta ina ina zuwa ce ya kai mai mulki ɗan nan da igigi ta ka igigi ta mu ita shan ƙalin duniya ɗana ne amma ban san da shi mutum kakka zarge da bayan na kama shi duk abin da za ka yi maka kai ya ce sake shi aka saki annabi ibrahim na sai ce yaro maso eh ya ce ya sunan ka ce suna na ibrahim nabiyyin lahi rasulun lahi na ya ce to ka ma zama annabi kenan ce an zama yi kaga abin da yake gudun kisa ta tana nuna mana cewar ya gama kashe jirajirai fa ya kashe mata masu ki matasa duk ɗan da ya shekara goma a zamanin namurus ya kashe shi to yau ga shi ya fito ya zo gabansa kuma ya ce ma ka zama annabi ce an zama ya ce to abin da nake so da kai ka rabu da kowa ka rike ni ne allahnka ni zan kashe ka ni zan raya ka ni zan azarta ka ni zan talauta ka ni zan baka lafiya ni zan maƙice ka zabuta anta ya kallafi ya ce kai ƙarya kake yi akwai Allah na in ya ga dama a mutu in ya ga dama a rayu azara a tarihi yana da yi zan ta zuwa kada in ga dawa kan yiwa za kasa saboda ya san wannan dan na yau ba ce ne shi ko wanda Ibrahim tauhidi ya ratsa ma zuciya in Allah bai ga dama ba za a mutu ba in ya ga dama sai na mutu zuciya za ka mutu ai za ka mutu kuwa mutuwan ma ta wulakanci zan maka ba zan sa a kashe ka da mashi ko ta kogi ba kurkukun na muratu da mutacen zan tura ka ta cinye ka dama kwanan su uku ba ba da abinci wato sun same ka yace eh ya yarda mutane suka ce kai yaro wannan da gaske yake yi kuma da gaske yake shi shi na wani ba kyau a irin kafirin nan ne mara tausayi sai ce shi dai annabi ya ce ku zura ma ido ina fada Allah ne gwanin da eh a'a aka ce a tube shi aka tube annabi Ibrahim wannan riga sai aka ga dan kamfai a jikinsa kuma an san kamfai ai na sai aka ce a cire ma kamfa kamfa yake cirewa in ka matsa za ka cire shi hannun ka yankwani ya ce sarki ba to annabi Allah ya ce ga ba tsara ka ga mu zai ba sai ce to ku kyale ma dan wannan in dai dan wannan ne ku kyale mashi aka kyale masa wannan wando sai aka ce a samu da shi aka mai da hannayensa baya aka daure aka sa masa sarƙa a ƙafa aka zuro ta nan ɗinsa aka ce muje aka jawo shi kamar dabba haka aka yi wa annabin Allah aka to da shi ana tafi aka zo gurin fadinu mai tsaron kenan sunansa fadinu dama duk ma tsoron irin wannan sunan kenan na aka zo gun Sabiru sai ya tafiya sai azara sai ce da Allah Ibrahim kai karkai taurin kai ka ga ko ya kashe ka da wuri ka muje ka faɗi ga wanda zan fara sujjada sai kai sujjada sai ce baba mahaukaci ne ba yace mahaukaci Allah to ku da wuri ai sai Allah ta mahaukaci ya ga ku amara a shirya ba gaskiya ne saboda haka wannan ta za aka je da shi gun Sabiru ya buɗe da musoshin suna karkar ƙasa an yi watar da su na
aka ce leka ileka ya ce na gan su nan ba za a tura kai ce ina gan bayan Allah ne kamar inda ke bawan Allah an Allah ga dama yanzu a ce eh in bai ga dama ba za a ce ba
na
mai gadin yace a'a an kawo irin ka daya sun cinye kai ma cinye ka ce to mu tura ni mana kai ba kai dan yi ladabi ce to me zan wani ladabi ne rake da Allah na mai gulunta mai iyawa aka tunkuɗa na Ibrahim eh da mutanen suka daka tsalle suka zo ga su da kwalla sai rinka ba su la ilaha illallah shi dama na san abin da yasa Allah ya koro ni nan ta tsoro ku za ku fara imani aka leka azansa a gurfa na a gaban sa ya shafa kan da masa ga ta da yunwar kuma ga abinci kuma ya kicewa ya ba ne tuba eh sai dan bakin sa haka in kamo leban da masa da za ina da abinci abinci ba zai tuba suka je suka ce ya sarki wallahi yaron nan annabi ne da musannan duk yin wannan tata wasa ake da ita kuma ma wannan abin da ya zo da shi ke gaya mata ke faɗa la ilaha illallah ibrahim rasulullahi kaji kaga wannan a mai izin cikansa a daji na to annabi muhammadu yanzu yana daji eh shi ma yana bauta Allah shi ne ake so a kan irin addinin annabi Ibrahim Khalil Rahman na sai dai shekara arba'in daidai da wata uku aka ce da wata biyu aka ce da wata ɗin saɓanin ruwa ta tarihi eh
sai Allah ce to Jibril ne ga gonsa manzo Allah yana ciki annabi yana da al'ada in ya shigo dutsen yuraka sai i zauna wato daga ciki ina kallon ko tsuntsu na igilma sai annabi ya gan shi ran da wahayi zai zo sai ya zauna bayan sa ina kallon wajen dutsen jikin sa yana kallon ciki sai ga jibril ya zo yana zuwa jibril ya sauka annabi ji dutsen ya dan motsa kaɗan saboda saukar jibril alaihi salatu wasalam shekara ɗari biyar da hamsin da biyar bai zo duniya ba sai a zamanin annabi muhammad ana so Allah na so zai tsarkake duniya kuma tun daga zamanin sa Allah ce za a yi ta faɗa ta har zuwa tashin alkiyama can ko dan an dadda zai faɗa amma ga mai dorawa shi zai je mutane Allah shi manzon Allah kuma ga shi yawa bai babu wa har ta babu shi yasa duk wani wanda zai yi wani magana to annabi ne ya taimaka imaninsa ba dan annabi ba imanin naka ma ba zai zauna ba Isa malam ne a shafa ƙali'iyar. Ice ai da Allah ya ce walfajar an gane wannan walfajar in yace ba alfajir take nufi ba. Tana nufin sirrin imanin Annabi Muhammad. Ice idan alfajir ya fito ai kaga yana fitowa gari yana washewa ko? Ya ce to haka Annabi yake. Imanin sa ne idan ya fito sai ya lashi kowa duk mai rabo sai ya same shi. Haka ƙali'iyar ne a cewa ai duk kuna da ita. ko ba haka ba to ka ji abin da ya faɗa yake ta jikin imanin annabi kowa isa da imani in ka ji mutum yana rawa to bai wa bai ɗauki wannan imanin na jikin manzo Allah ba in ya ɗauki sana ba abin da ya same shi jibril alaihi salatu wasalam ya sako ike wa dama na dutsen ba kofa hagu ba kofa gaba ba kofa baya ba kofa ikewaya ikewaya jibrilu sai ya wuce mun dutsen yana hawa saman dutsen sai rinka ya hayu ya kai mu sai rinka mulmular da sai bai zama kamar falwaya kasan ya tsini kamar kusa sai faso saman dutsen annabin yana cikin dutsen sai annabi ji kas kas kasa tana murmusa in haka kamar zai sa ya koma ya zauna can sai ga an faso sai ga gwalla gwallan demon din jikin jibril yana sauka zar zar zar zar zar kankace mai yaro cikka dutsen hira har ma yaran gazo da shi gwiwa annabi shi dai annabi dai annabi akwai karfin hali ko wani kawai haka yana kallon yana kallon zubar yana kallon zubar jikin jibrilu sai da ya gama sai ya sako iyanan din jibrilu gwalagwalai iyanan balarabe in kallace annabi annabi ya kallace shi shi zo annabi magana ba annabi ya masa wasu ya buɗe fukafukansa haka sai ya rungumo annabi ya sa shi a nan ɗin kirjinsa da mun jikin jibrilu yana shiga jikin manzan Allah da mun jikin manzan Allah ina shiga jikin jibrilu sai ya dau bakin sa in manna a bakin annabi ya dau goshin sa in manna a goshin a suka yi kiro ka ji bayan da yi ka san annabi akwai karfin gani yanzu Allah Allah ne ya daure zuciyarsa kisa duk girman abu yake gun annabi annabi ya bayar ba karshe can sai ya dan wara tsakaninsu sai ce mu ikira'a karanta ice ma annabi ƙari'u ni ba shi sa aka ce annabiyul ummi wallahi tun da annabi yake bai taɓa rubuta bismillahi da hannunsa ba bai taɓa ba kuma tun da yake bai taɓa ɗaukar littafi haka ya karanta ba tun da manzo Allah yake shi kawai sanar da shi ilimin akai ba sai ya duba littafin ba yasa wannan ayat ta zo la tahzuki bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu tunda inna alaina ai abun da ita ta zo idan jibril izo gun annabi ikawo ai ce wa shamsi wa duhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha was samaa'i ma banaha yudaya iyanan sai annabi ce wal ardu wa ma tahaha wal musiya zo qaddam dama alaihim rabbuhum bil ladhi wa sawaha sai karasa ta shi annabi wahayi aka mar rabi aka dan tsaya sai aka ji ya dora rabin ya iya jibin da yanzu ce tsarki ya tabbata ga Allah in na je gurin sa fa na kai mai wahayi ina je a masa in na tsaya sai kare shi ya Allah ce ai da mu je ka biya mu fa ta muka ce shiru ka ga ya mu mun kan mata shi amma an ka je ka ce da shi la ta hawo ki bihi lisanaka bi ta'jalin ka je mu motsa harshen ka dan ka riga bihi karanta ai da ma Qur'ani yana yin ka a tauhidi tuni annabi ya san Qur'ani amma a shari'a a saukar masa a ce ai Allah ya saukar da Qur'ani ne to gaji to wannan ta sa sai da ya faɗa ce uku shak malam baji da shak malam suka yi rabi suka ce wasu malamai suna cewa wai jibrilu ya zumar da manzon Allah shi wannan yake ba haka bane kuce ai ce jibril da izo yana lallaba annabi ya za ka matsa shayin shi da su ma to na mai su man sai annaba ba taɓa su da kowa ba sai shi ce to wannan yace wannan ruwa ba haka take ba kawai shi jibril da aka yi wannan suka wara da annabi ya ce ma ba na karatu karshe ku kuma ga ma isa ta faɗa na uku sai ce me zan karanta yace iqra ajism rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam an su allama al-insana ma lam ya'lam iyanan ta sauka ittifaqan ba a samu wani malami a duniya da yace ba haka bane da Allah da aka wannan kaga magana ta kare to daga nan fa da ya gama gaya manzo Allah shi sa ka ji na ce tun kan Qur'ani ya sauka Annabi Muhammad ne salla inuna ta tun Qur'anin bai zo ma da mawaki mu sallata ma bata zo ba kariya kuma sai da sallar babu wannan ita fara sauka to yana fita Jibrilu sai ya fita irja balla gullan fuka-fukan nan suka yi ta fita da ya koma sai zuke su kan haka yake Jibrilu sarrafa kansa da kansa yake sai koma balarabe kamar manzan Allah sai ya gocewa na biyullah annabi sai ga hannu sai meka suna fitowa sai ce ni ne jibrilu duk wani annabi da Allah ya aiko ni zan kama wahayi duk annabin da ya zama manzo ni ne ya bashi wahayi duk annabin da za a taba ni ne in za a halakar da wani annabin al'umma wata annabi ni ne jagora ni Allah bai wannan aikin harkar annabani ne kawai kaji kuma kaji kuma dubure ne kuma Allah duk kokarin dubure Allah bai taba yaban da musu ɗaya ba sai a zamanin Annabi Muhammad saboda biyayya da yawa Annabi Allah ke mufa in sabba amin kana da biyayya kuma kai amintacce na ne Annabi ke ga wannan magana ka ku ai ya samu to wannan ta sa da ya fito da Annabi ne sai ce to Allah ya ce a gaya ma kai zaɓaɓɓensa kiyarin min kiyarin min kiyarin min kiyarin min kiyarin tun daga adam ake zaɓa Allah ce muke ta fita wata yanzu ga shi ka zo ba kamar ka ba kwatankwacin ka ba kuma sama da kai kowa yana kasan ka kai kuma Allah ne a saman ka kisa duk abin da Allah ya kirkira ina kasan Allah Muhammad nan ne yake saman sa kai Allah shi kadai wannan ai ka mu al'umma sai mu gode wa Allah Allah mana kyauta ai mana baiwa ya ba mu annabin da baka mata haka ne ko ya ce to Allah yana da al'ada al'ada Allah shine za a yi alwala a yi ba sallah yanzu duk duniya ba mai sallah ba duk duniya kaf amma jibril ce Allah ce kai za ka fara buɗe sallah ya ce to jibril ya za a yi da ce ya nabi Allah ka ga yadda ake yin alwala sai ita ci dutsen hira sai ruwa tsar tsar tsar tsar jibril da ya alwala ya ce da manzon Allah wannan ita ce alwala annabi shi ma yi da suka gama suka je gangaren kwarin hira jibril ya ce to ka ga yadda ake sallah sai sallah raka a biyu jibril annabi ta sallah raka a biyu to inda zaka san annabi sai dai kawai a kyale wa Allah shi sai jibril ce to zo mu sake sallah sai ce yawa ka nuna sallah to ja in gani ce a'a Allah ce an tara annaba kaf da manzanni in ka zo gun ba jagora ba a shugabanci a gaban ka kai shugaban shugabanni ne in aka tara mala'iku kaf in na zo gun ba wani mala'ika a gabana ne ne jagora in an tara mala'iku da annaba an ka zo don mun zama yaranka wannan na nuna ma ne amma kai za ka jani ni zan za ka sallah ya rasu la'ai ba zai ba annabi idan ai sallah ina jansa sai dora hanyar gwadanin zuwa gida suka ta wasu na hira da shi yake cewa kai juriya Allah ya sa ma juriya kai haƙuri Allah ya sa ma haƙuri kowa da kai zai koyi za ka ji Allah zai maganganu a kanka sosai kuma gashi laƙada kana na kofi rasulun layi zuwa hasana kisa duk wani koyi da za ka yi Allah ya ce ga annabi Muhammad da shi za ka je kalla kaga Allah bai ce koyi da ni ba to da Allah za ka koyi da annabin za ka koyi kaga magana ta gare wallahi tun daga nan sai duniya ta canja wa annabi tun daga nan fa bakin ko ai da annabi in yi to ana ganin sawun sa inda ya haka amma tun daga wannan go sai Allah ce to za mu canja shi gaba ɗaya in yi taka dutse sai ka ga ya fata shi amma ya taka yashi baka isa ka ga sawunsa ba tafiyar sa sai ka hade kamar ta biyu can can can can can can can can haka manzo Allah ya ce shi sai aka bambanta ma tafiyar da irin ta kana tafiya ta kalmi na wanda ta a shi ba haka yake yi ba sannan idan annabi da igangaro izo isamu wata inuwa wata inuwa wata bishiya mara hankaki lullum yana zuwa sai haka zai huta ya tsaya sai zan ce assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah assalatu wassalamu alayka ya safofillah sai juya ganin sa iga waye akan bishiyar yake wannan ashe ganyen bishiyar ne yake gaida manzon Allah to daga nan ba duk abin da annabi ya gani ya gaida manzon Allah ina sa kamarsa a nan za mu kwana Eh, Allah ya samu dace Allah ya kara mana ƙaunar manzon Allah Allah a daure a yi ta in dai kai wannan addu'ar dukkan buƙatar da kake da shi a gurin Allah Allah ne baka kuma addu'ar mai sauki ce duk ma an san ta sai dai a figa ne ba a sani ba an gane za a karanta ta dubu uku yau in ka tashi sai ka yi alwala za ka yi sallah raka a hudu raka a farko kai fatiya in kai fatiya sai kai sura in kai sura sai karanta ya ja'ibu allafifu an gane ya ja'ibu allafifu sai kai kafa ɗari kana ɗaya bayan kayi sura ya ja'ibu allafifu ya ja'ibu allafifu haka za ka yi ta kafa ɗari sai kai ruku'i in kai ruku'i ka zama tafiyin ka in ka miƙe tsaye sai kan ka tafi sujjada to ba za ka je ba ya ja'ibu allafifu sai kayi ɗari sannan ka je kai sujjada in kai su jada sai ka dawo wannan zaman kar ka koma ya ja'ibu al hamsin sai ka koma su jada ta biyu sai ka dawo sai a nan ka shigar da irin salatin raha ba za ka miƙe ba ka ga dai raka'a ce ta ɗaya sai ka ɗaya ya ja'ibu al latifu hamsin ka ga raka'a ɗaya ka samu ɗari uku haka za ka yi su gaba ɗaya in ka gama sai ka zauna sai kai tawassuli da abin da kake so na wannan sunaye na Allah za ka karanta ya ja'ibu al-latifu dubu uku da ɗari uku da talatin da uku gobe ya ja'ibu al-latifu in kai irin wancan sallar sai ka dora dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu jibi dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da biyar gata ko dubu shida da ɗari shida da sittin da shida Wan shekare dubu bakwai da ɗari bakwai da kwana tara ake yi. Ran na goma sai ka yi ƙoƙari ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina. Za a karanta amma rarraba ta ake. Musamman a ce goma nan na ƙarshe ka damke ta a hannunka in kai wannan guda tara ran na goma ana gobe sallah kenan ana karanta la ilaha illa anta wannan annabi muhammad shi ce da sabbai zan ba ku ismul a'azam sai ba su wannan la ilaha illa anta yace kuma idan kana yi zaka rinka ma huduri zaka iya huduri la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz la ilaha illa anta subha haka ake yi kaga huduri kenan kana faɗa kana kawo ga ga Allah shi ne huduri ka rinka halarto da shi kansa Allah ɗin an gane ai tunda ai ba fito ma zai ba ko fito ma zai huduri ake so kai shi ne kuma yaƙinin da ake bukata za a karanta ta dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da shi ne ƙarshen aikin ka na kwana goma to in kai wannan in Allah duk wata bukata da kake turawa Allah ita kai kallo Allah ya sa kuma a dace Allah ya taimaka mana sallu ala nabi Allah ka samu dace Allah ka samu kuwa da imani biya ya Allah ka musu rama in wanda ya zo na Allah ka faranta mu Allah ka biya bukatunsa alfarma annabi alaihi salatu wa salam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar